الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما سكفوا قتلوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mal'unina suna abin la'anta a yi mubu'adina suna ababen nisantawa ana rahamati daga barin rahama Allah a yana masu ƙihu duk inda aka same su a yi wajedu duk inda suka yi samun wajedu sai a rike su wa kuttulu ko yaƙi ta kasiran yaƙi a yi rahoton fiyin ko shi ne hukunci a cikin sahaza wannan alhaji hakul amal ya zo ta fuska na umarni biyu da yin yaƙin sunnatan lahi wannan shine tafarkin Allah ai sannallahu zalika Allah shine sunnan ta wannan fil ladina halau ga waɗannan da suka shude min qabla tun gabani min al umami al maliyati daga al'ummomi waɗanda suka shude fi munafiqihim a cikin waɗanda suke munafiqai cikin su al murjifina masu yin kwarmato da mu'minina ga mu'minai walan tajida li sunnatillahi tabdila ba ka samun canji ga tafarkin Allah ay minhu daga bayan hanya ta Allah يسألك الناس عن الساعة ولعلمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس mutane suna tambaya ka ai ahlul makkata sune mutanen makka an sa'ati suna tambaya ka magana tashin alkiyama mata takunu da yaushe ne za a yi tashin alkiyama qul ya rasulullahi ta gaya musu innama ilmuha indallahi sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama yana wajen Allah wa ma yudrika mi ya sanashe ka ay yu'allimuka biha mi ya sanashe ka da ita ai anta la ta'lamuha kai baka san lokacin da za a yi ba Allah kadai ya sani la'alla sa'ata ko cewa tashin alkiyama nan ta kuna ay tujadu qariban za a same ta nan kusa kusa za a yi shi inna Allah إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا
inna allaha inna dai ubangiji la'ana al-kafirina ya la'anci kafirai ai abadahum ya nisanta su daga rahama wa addalahum sa'ira kuma ya yi musu tanadin wutan nan ta sa'ira na ran wuta ce shadidatun wadda take mai tsanani ya duhuluna ha da za su shiga cikinta halidina suna masu dawama a yi muƙaddari hululihim ana ƙaddara dawamar su fiha a cikin wutar jahannama abadan har abada la yajiduna waliyan ba su samun wani masoyiya fa da yake kiyaye su ana ha daga barin wutan nan wala nasiran ba su samun mai taimako ya dafa aha da zai tunkuɗa azaba anhum daga barin su yawma يوم يقلب وجوههم في النار ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأدلوا فأدلونا سبيلا
yau matu kallabu wujuhum ranar da ake juyar da fusakensu finnara a cikin wuta ya ƙuluna suna faɗa ya littanbihi ya zo don faɗakarwa laitana kai tonmu haɗa an Allah da mun sani mun bi Allah wa haɗa ana rasula da kuma mun bi manzon Allah wa ƙalu sai suka faɗa ayyala atba'u masu bi minhum daga cikinsu rabbana ya ubangijinmu inna cewa mu a da'ana sadatana mun bi shugabanninmu ba fi kira'atin aka ce sadatina jam'ul jam'u shine tarawa tarawa wa kubara'ana kuma mun bi manya daga cikin mu fa'aran luna sabila sai suka batar da mu daga barin tafarki ai dariqal huda shine hanya ta shirya rabbana ya ubangijin mu atihim ka ba su lifainilin biyu min al'azabi na azaba ai misalai azaba na shine misalin azabar da za a kai mana ɗin to su a linka musu ai musu biyu wala anahum Allah ka la'ance su azibhum Allah ka yi musu azaba la'anan azaba kasiran mai yawa haddadahu ya ki diddige shi anan fi qira'atin ya zo a wani karatu bil muwahadati ai aziman ka yi musu azaba wadda take mai girma ya يا ayyuhallazina أيها amanu الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Na'am. Ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda na yi imani da Allah, la ta kunu kada ku zamo ma'anabiyikum tare da naku annabin, kada ku zama kallazina azau Musa, kamar mutanen nan da suka sa da suka cutar da annabin Musa, bi ƙaulihim da faɗar da suka yi masalan ga misali, suka ce wai ma ya mana uhu an ya ga tasila ba'ana. me yasa shi Musa ba ya shiga gulbi ya yi wanka tare da mu illa annahu adar wai ba wani abu ya hana shi wanka gulbi cikin mutane ba face yana da gwaiwa fa ba ra'ahu Allah sai Allah ya kubutar da annabin Musa mimma qalu daga abin da suke fada bi an wala asawbuhu ala hajarin shi annabi Musa ya dora tufafin shi kan wani dutse liyaga ta sila don ya shiga gulbin ya yi wanka shi kadai fa fara alhajar bihi sai wannan dutse ya bude da kayan annabi musa hatta wa kafa bainal mala'i har dutsen ya je tsaya tsakanin mutane min bani isra'ila cikin bani isra'ila fa a da raka hu musa musa na biye da shi ya riski dutsen ya tsaya tsakanin mutane ba a haza saubahu sai ya ɗauki tufafin shi daga kan dutsen fasta tara biyi sai ya sassa al'aura shi da sutura shi fara'au sai su bani isra'ila suka ga annabi musa la udrata bihi babu gwaiwa tare da shi wahiya nafahatun shine wani hurawa ko kumburi filhisiyyata a cikin marena wa kana inda Allah wajiha shi annabi musa ya kasance yana da alfarma a wajen Allah ai za jahil yana da alfarma mai girma a wajen Allah wa mimma uze bihi nabiyuna yana daga abin da aka cutar da annabin musallallahu alaihi wasallama annahu kasama kisman wata ran manzon Allah ya raba abin rabo makala rajulun sai wani munafikin mutum ya ce hazihi kismatun ma da biha waje wallahi wai wannan rabo da annabi Muhammadu yayi bai yi rabo tsakani da Allah ba ta'ala madaukakin sarki fa galiban nabi sallallahu alaihi wa sallama min zalika jin yayi rabo bai yi adalci ba sai manzon Allah ya fasata wa qala amma duk da haka yayi fushin sai ya ce yarhamullahu Musa Allah ka ji kan annabi Musa daga uziya ai an cutar da annabi Musa bi akasara min haza an yi mashi cutar da tafi wannan tunda aka ce yana da gwaiwa ni kuma aka ce na yi rabo ban ta- ban yi adalci ba to waccan illa ta fi zafi fasa bara annabi sai sai to na hakura ba komi sawahul buhari haka imamul buhari ya ruwaita hadisi ya ayyuhal يا ladina أيها
amanu الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا na'am ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan ku faɗi magana magana sadidan wadda take ta daidai sawaban wadda take daidai yuslihu lakum يسلم a'malakum لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما in kun yi haka yuslihu lakum a'malakum sai Allah ya gyara muku ayyukanku ai ya taqabbala ha sai Allah ya karbi aikin ku wa ya gafir lakum dhunubakum kuma sai Allah ya gafarta muku dhunuban wa man yuti illaha wanda bi yabbi Allah wa rasulahu yabbi manzon Allah to faqad faza fawzan azima wannan ya rabbanta rabo wanda yake mai girma aina lagayata madalubihi ya samu matukar abin da yake nema tun da ya samu yadda Allah da manzon Allah inna إنا أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا inna cewa mu in ji Allah a ranar amanata mun bijiro da amana wai mun bayar da amana a salawati shine kamar sallolin nan guda biyar wa gairi ha da wannan wannan mimma fi fi'liha ga abin da ke cikin aikata abin mina sawabi ana samun lada wa tarkiha in ko an batta min al-iqabi ana kubuta daga barin azaba to mun bijiro da amanan nan ala samawati wal arli muka ba sammai da kasai wal jibala muka ba duwatsu amana da ana halaka fiha fahaman sai Allah ya halarci fahimta a cikin su wani dukan kuma ya ba su ikon su furci su sammai da kasai da duwatsu din fa a bayyana sai suka ce a Allah ba mu iya dauka amana fa a bayyana an yi hamilnaha suka ki su dauki amana da aka dora musu wa ashfaqna suka ji tsoro yafna minha sai suka ji tsoron karɓar amanan nan wa hamala hal insanu sai shi mutum ya ce a bashi zai iya ɗauka ai adamu shine baban mu annabi adamu ba ada arliha alaihi bayan an ce mashi shi kana iya ɗauka amana sai ya ce a kawo innahu kana zaluman al'adar mutum ya zama shi mutum mai zalunta kansa ne aile nafsihi yana zalunta kanshi da kanshi min ma hamalahu ga abin da bai iyawa ya ce zai iya to mutum dai a haka nan jahulan kuma yana mai jahilta bihi da nauyin amanan nan يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين don Allah ya azabtar da munafikai Allahu lami anan da kace muta'alliqatun mirataya ce bi arlana al-murattabi ajin jirantawa alaihi gare shi hamulu adama wajen daukan nauyin nan da annabi adam yayi wal munafiqati kuma Allah ya azabtar da munafikai mata wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata al mulayyin al amanatu sune masu tozartar da amana wa yatubu Allahu alal mu'minina Allah ya karbi tuban waɗanda suke mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata al mu'addin al amanata waɗanda suke bayar da amana kamar yadda sun ka dauka wa kana Allahu gafuran Allah ya zama mai yawan gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahiman kuma mai jin kai ne bihim ga dai su mu'minai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati وهو الحكيم الخبير الحمد لله yabo da godiya duka sun tabbata ga Allah hamida ta'ala nafsahu bi zalika Allah ya gode ma kanshi da cewa alhamdu sai sai lillahi ya gode ma kanshi da kanshi almuradu bihi abinda ake nufi da wannan as-sana'u shine Allah ya yi ma kanshi da kanshi kirari bi malmunatin saboda tara bi malmunatihi saboda tarawa shi min subutul hamdi na tabbatar da godiya wa huwa alwasfu bil jamil shine siffantuwa da abu mai kyawo ya tabbata lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wanda shine abin da ke cikin sammai da kasai lahu duka na Allah ne milkan wajen mulki wa halkan da halitta wa lahul hamdu kuma Allah shi ake gode mawa fil akhirati a ranar ƙarshe fa duniya kamar nan duniya ya uhu awliya'uhu waliyan Allah suke gode ma Allah da za da halul jannata idan sun shige gidan aljanna wa huwa al-hakimu Allah gwani ne fi fi'ilihi a cikin aiki ne al-habir Allah masani ne bi halqihi da halittashi ya alamu ma yalij fil ardi wa ma yakrij minha wa ma yanzil min as-sama'i wa ma ya'rij fiha wa huwa rahimul ghafur
ya alamu Allah ya san ma ya liju abinda ke shiga ayya da hulufil arli abinda ke shiga cikin ƙasa kama in kamar ruwa wa gairihi da wani ruwa wa ma ya kharju minha da abinda ke fitowa daga cikin ta kana batin kamar tsiri wa gairihi da wani wannan wa ma yanzulu minas sama'i da kuma abin da ke saukowa daga sama na riskin na arziki wa gairihi da wani wannan wa ma ya arju da kuma abin da ke hawa hawa ayyas adu yake hawa fiha a cikin tamin amalin na aiki wa gairihi da wani aiki wa huwa rahim Allah shine mai jin kai bi auliyahi ga masoyan shi al-ghafuru mai yawan gafara ne lahum ga su masoya Allah نعم.
وقال وقال الذين الذين كفروا كفروا لا تأتينا ساعة مم.
قل بلي وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
wa qala allazina kafaru wadanda suka yi butulci sai suka ce la ta'tina sa'atu alqiyamatu wai tashin alqiyama ba zai zo musu ba kullahum ya rasulullahi ga ya musu bale tabbas za a hadu wa rabbi na rantse da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi tashin alqiyama zai zo muku alimul gaibi Allah shine masanin abin da ke fake ya zo bil jari in an sa jara a ce alimul gaibi sifatun wannan siffa ne wa raf'i ko ko a rafa'a habaru mubtada in wannan labari ne na mubtada wa allamin kuma cewa ka allamu ya zo bil jara ana yin shi da jara da jara la ya'zubu ayyi ba anhu misal wazn zaratin daidai da kwayar zara ba ta ɓuya daga barin sanin ubangiji ai a sagar na malatin shi ne ƙanƙan wata ruruwa fi samawa ta a cikin sammai wala fil arli ko ko a bayan ƙasa wala asgaru ko mafi ƙaranci min zalika daga wannan wala akbar ko ko mafi girma daga kwayar zara illa fi kitabin face yana cikin littafi mubinin mai bayyanawa bayyinin wanda yake mai bayyanawa huwa lauhul mahfuz shine lauhul mahfuz ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم
liyajziya fiha allazina amanu dan ayi sakayya a cikin ta ga waɗanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai wala'ika waɗancanan kalahun magafiratun akwai samun gafara gare su wa rizqun da arziki karimun wanda yake mai girma hasanun rabo wanda yake mai kyawu fil jannati a gidan aljanna والذين sa'au- سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم wallazina sa'aw waɗannan ko da suka tafi fi ibdali ayatina a cikin bata ayoyin mu alqur'ani na alqur'ani muwajizina wai suna ganin za su iya kubce mana wa fi qira'atin a wani karatu hona anan wa fi ma yati da abin da zai zo nan baya ay mu'ajizina maimakon a ce mu'ajizina suna ganin za su iya gajiyar da mu ay muqaddirina ajazana wai suna kaddara za su iya gajiyar da mu in ji Allah aw musabi ina lana ko ko za su iya tsere mana fa ya futu na su yi mana fauti lizan ne saboda irin na su da so cewa wai Allah ba a sa ai ba za a yi tashin alkiyama ba wala iqabu kuma ba za a yi iza- azaba ba wala ika masu wannan ɗabi'a lahum azabun suna da azaba mai rigizin wadda take ta tsawatarwa ai sayyi'il azabi suna da mummuna azaba alimin wadda take mai radadi mu'alamin abin radadawa ya zo bil jarwa raf'i da fatun wannan sifa ne da rajazin da cewa ka rajazin ai au azabun ko cewa ka azabun wa yaral ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد wa yara an ya alawar lazina utul ilma waɗannan da aka ba su sani suna suna sane ko suna gani bayan muminu ahalar kitabi su ne muminan nan na cikin ahalar kitabi ka abdullahi ibn salamin kama abdullahi dan salami wa ashabihi da sahabban shi allazi unzila ilayka annan da aka saukar gare ka ne rabka daga ubangijinka ayal qur'ani shine alqur'ani huwa cewa ka huwa fasalul halqi ai rarrabewa ne ta gaskiya shi alqur'ani waya hadi kuma yana shiryawa ila siratin zuwa ga tafarki ai dariki shine hanya al-azizi ta mabuwayen sarki al-hamidu wanda yake abin gode mawa ayallahi shine ubangiji zala izzati wanda yake ma'abucin girma al-mahmud wanda yake abin yama godiya وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزكتم كل ممزك إنكم لفي خلق جديد
وقال الذين كفروا wa ƙalar lazina kafaru waɗanda suka yi butulci sai suka faɗa ai ƙala ba alihum sashensu ya faɗa alaji haka ta'ajibi ta fuska irin ta mamaki sun faɗa liba'alin ga sashi hal na dullukum yanzu ba za mu shiryar da ku ba ala rajulin ga wani mutum huwa muhammadun wai wannan mutumin shine annabi muhammadu yunabbi'ukum yana ba ku labari yahubirukum yana ba ku labarin annakum cewa kuwai idza muzikitum idan kun rarrabe wadaitum kun rarrabe kulla mumazzakin dukkan rarrabewa ya zo bi ma'anar tamziki da ma'ana ta ke cewa innakum cewa ku lafi halkin jadidin wai za a mai da ku sabuwar halitta aftara افتري على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب وضلال البعيد
aftara ala Allah kaziban suka ce wai ya kaji ƙarya ya jingina mu Allah ya zo da fatahar hamzata a ce aftara istifham ya zo domin bayani ne wa wasu gwaniya biha an wadatu da ita an hamzatul wasali daga alhamzan nan na sadarwa alallahi ya kirkiri ƙarya kaziban ƙarya alallahi ga Allah bi zalika a cikin wannan zance da ya ce wai in an mutu za a tashi an bihi jannatin ko kowai muhammadun nan yana da ciwon hauka ne jununu yana da ciwo ne na hauka ta hayyala bihi zalika wadda ta ɗemautar da shi har yake cewa in an mutu za a tashi ta'ala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce ba ba haka ba allazina la yu'minuna bil akhirati waɗannan da basu yi imani da ranar lahira ba alam mustamilati mai tarawa alal ba'asi bisa ga tashin alkiyama wala azabi da kuma yan azaba to fil azabi fiha in ko sun zo lahira za su dawoma cikin azaba wara lalil ba'ili kuma za su zama cikin bata manisanciya anil haqqi daga barin gaskiya da sun kai fi duniya a zaman su na duniya أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نقصد بهم الأرض أو نسكت عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب afalam yarau yanzu ba su dubawa yanzu ba su yin tsokaci ila ma bayana aidiyam ga abin da yake nan gaba gare su wa ma alfahum da abin da ke bayan su ay ma fawqahum abin da ke birbishin su wa ma tatahum da abin da ke karkashin su mena sama'i na sammai wal ardi da kasa inna sha'a Allah ya ce in mun so na hasifu bihim wal ardi sai mu kifar da su a bayan kasa aw nufqid alaihim kisfan ko ko mu karyar da su ga wani kifi bi sukuni sine ya zo da yamma sinin nan sukuni wa fataha ko kuwa ya mata fataha kidi atan mu sako musu wani yanki mina sama daga sararin sama wa fi qira'atin ya zo a cikin wani karatu fil af'al salasati a cikin fi'ilin nan guda uku bil ya ya zo da ya'i inna fi zalika lamar'i kaga wannan abin gani da aka ce su yi tsokaci su gani da ayatan akwai aya a cikin kulli abdin ga dukkan bawa munibin mai komawa ga Allah ay raji'in shine mai komawa ila rabbihi zuwa ga ubangiji ne tadullu wannan tana shiryawa ne ala qudratil lahi bisa ga iko na Allah alal ba'asi bisa ga tashin alkiyama wa ma ya sha'u da kuma duk irin yadda Allah ya so yayi wala kad ataina داود منا بدلا يا جبال أوبي معه وطير وألنا له الحديد النعم صادقة وقدر في سر وأملوا صالحا إني بما تعملون بصير
wala kada ate na dawo da minna falalan hakika mun ba annabi dawo da falala da gare mu menene falalan nubuwatan an ba shi annabci wa kitaban kun ba shi littafi wa kulina sai muka ce ya jibalu ya kuduwar watsi hau bi wa dawo ay rajji wa dawo ma'ahu tare da shi bi tasbihi ku zo ku yi ta tasbihi tare da annabi dawuda wa ɗaira an hore mashi tsuntsaye bin nasu da ka ce ɗaira haɗafan wannan haɗafi ne ala mahallin jibalu ga wajiran nan na jibalu ai wada auna ha mun kirayi tsuntsayen nan to bihu su ma su zo su yi tasbihi ma'ahu tare da annabi dawuda wa allan na lahul hadida mun tausasa mashi karfi fa kana fi yadihi kal ajini shi annabi dawuda in ya rike karfi kamar kai ne in ka rike gari da ya rike sai ya narke wa qulna sai muka ce ana imal min husabi gatin ka je ka yi rigar sulke daga cikin shi ai duru'an shine rigar sulke kawamila wadda take cikakka ya jorruha wadda yake jan ya jorruha labisuha wanda ya daura ta yana jan ta ita rigar sulken nan alal arla a bayan kasa wa qaddara fi sardi duk kuma ka kaddara wajen sakan nan ai nasjid duru'i shine saka rigar sulke kila aka ce lisani aha ga wanda ke yin rigar sirke sunan shi sarradu haka ake kiran shi hai ij'alahu ka sanya shi haisu tatanasabu halakahu bigyan da take dangantuwa da irin halittar shi wamalu kuma ku sani ai ala dawuda ku jama'an nan na gidan annabi dawuda ku yi aiki ma'ahu tare da annabi dawuda ku aikata aiki salihan na kwarai inni cewa ni basirun Allah ya ce mai gani nake bi mata amalu na ga abin da kuke aikatawa fa ujazikum kuma zan yi muku sakayya biyi da irin aikin da kun kai wa li sulaiman ri guduha sharun wa rawaha sharun wa asanna ayna likidin an ni'mal sa ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمره نزق عن أمرنا نزقه من عذاب سعير
وسخرنا ريها الله يتي من هوري إسكا لسليمان جاء النبي سليمان في قراءة أو نكراتو بالرفع الرفع أنا سنة رفع بتقدير التفهيل لقدر وأن نتشوك أن هوري مشي قدوها tafiyar da take sayarwa tafiyar da iskan nan ke yi min al-guduwati daga safiya bi ma'anar sabahi ya zo da ma'ana na safiya ila zawali zuwa karkatawa rana shaharun tana tafiyar wata ne daga safe zuwa sha biyu warawahu ha kuma in za su yi tafiyar mareci haka ne ai sayarwa ha tafiyar iskan nan min zawali daga karkatawa rana ilal gurubi zuwa faduwar rana shaharun tana tafiya irin ta wata ay masiratuhu irin tafiyar wata ɗaya wa asfalna lahu ayna al-qiri yace mun narkar da ainin tagwalla gare shi ayin nuhasu shine tagwalla wa ujriyat aka gudanar da ita salasata ayyamin cikin kwana uku bilayalihinna da dare ransu kajariyal ma'i kamar irin gudanan nan na ruwa wa amalun nasi aikin mutane ilal yawmi zuwa yini daya mimma wadiya sulaimana ga irin abin da aka baiwa annabi sulaimana wa min aljanni yana daga cikin aljannu manya amal wanda ke yin aiki bayyana yadaihi nan gaba gare shi da izini ai bi amri rabbihi da umarnin ubangijin shi wa man yuzigi wanda duk ya baudi ya adil ya karkace minhum daga cikin su an amrina daga barin umarnin malahu gare shi bi da'atihi da ya mashi biyayya nuziqihu to za mu dandana mai min azabis sa'iri daga azaba wadda take mai kuna annari za mu ɗanɗana mashi wuta fil ta ranar lahira kila aka ce fi duniya a nan duniya ne bi an ya laribuhu malakun mala'ika zai buge shi bi sauɗi da bulala minaha daga bulolin wuta larabatan duka ta harikuhu wanda da an tsala mashi bulala sai ya kama an kona shi da wuta ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat i'malu ala dauda shukura wa qalilun min ibadiy shukur
ya amaluna suna yin aiki lahu gare shi ma ya sha'u irin abin da ya so min mahariba na gine-gine ai abu ne ya tummar tafi'atin shine gini wanda yake maɗaukaki ya su'adu ilayaha da yake hawa zuwa ga wannan ginin da darajin da matattakala wata masila da kuma misalai jam'u timsalin jam'i ne na misali wa huwa kulli shay'in shine dukkan wani abu masalatuhu da ake kwatanta shi bi shay'in da wani abu ai suwarin shine surori min nuhasin na tagwalla wa zujajin da kaskon karau wa ruhamin da toka wa lam yakun ittihazu suwar haraman ai rukun surori bai zamo haramun ba fi shari'atihi a shari'a annabi sulaimana wajafalin kuma ana sanya wa akushi jam'u tafanatin wannan jam'i ne na akushi kal jawabi kamar wanda yake dausayi ne babba ai jam'u jabiyatin shine jam'i na dausayi hiya haulun kabirun shine babba korama yastami'u ana haduwa alal jafanati akushi daya alfarajulin za a ga mutum dubu sun ci abinci ciki ya kuluna minha suna ci daga wannan akushin guda daya wa kuduren da kuma wa'ansu tukwane rasiyacin waɗanda suke tabbatacci sabitatin waɗanda suke tabbatattu guda laha qawa'im suna da gimshikai shine kafafu la ta taharraku wanda tukunyan nan ba ta motsawa an amakin ha daga barin bagiranta tuttahazu ana riko su ne min aljabali daga duwatsu bil yaman can yaman yus'adu ilaiha ana hawa bisa ga duwatsun nan bisa lalimi da tsani wa qulna sai muka ce e imalu ku yi aiki ya ali dawuda ya ku jama'a gidan annabi dawuda ku yi aiki bi da'atin lahi da bin Allah shukuran dan godiya lahu ga Allah alama a takum ga irin abin da Allah ya baku amma duk da haka wa kalilun min ibadiy shakur ai kaɗan ne masu godewa a cikin bayina ai la amilu masu yin aiki bi da'ati da da'ata shukuran dan godiya li ni'imati ga ni'imomi فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما قرت بينات الجن أن لو كانوا يعلمون لغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا
falamma qalaina alaihi almauta yayin da muka kaddara mutuwa ga annabi sulaimana ai ala sulaimana ga annabi sulaimana ai mata annabi ya sulaimana ya tafi gidan rahama goma kasa qa'iman ala asahu gashi ya mutu amma kuma ga shi tsaye a jikin sanda tai haulan har shekara daya mayitan yana matacce bai kai kasa ba wal jinnu ta'amalu su kuma aljannu lokacin suna ta aiki tilkal a amalar shaƙati irin aikin da suke yi na wahala ala adati ha kamar yadda suka saba sadda yana da rayuwa la ta shi'ur bi mautihi lokacin su aljannun nan ba su san annabi sulaiman ya mutu ba hatta aka latala qoralatu asahu har sai da wannan gara ta ci sanda annabi sulaimanu fa harrama sai suka ga ya faɗi yana matacce bayan shekara ɗaya ma dallahu ala mautihi ai ba wanda ya nuna musu mutuwa annabi sulaimanan nan illa dabatul ardi sai wannan dabba ta ƙasa ita ce waccan gara masdarun masdari ne ai urlatul shabatu ita wannan garar da ta zauna jikin azara shine ta ce itaciya ya zo bilbina illa mafa'uli aka lata hal urlatu wanda wannan gara ita ta ci wannan sanda ta kula min sa'atuhu garan nan ta cinye sandar shi ya zo bil hamzi a ce min sa'atahu wa tarkihi ko a ce min sa'atahu da alifin da alifi ay asahu wannan gara ta cinye sandar shi la'annaha dan cewa ita sandan nan yunsau yana dogarawa wayo daralu yana kora abubuwa da ita waya zajaru yana tsawatarwa bi hada ita wannan sandan falamma harama yitan lokacin da ya fadi yana matacce ta bayyana taljannu sai abu ya bayyana ga aljannun nan ai yan kashafa lahum Allah ya yaye musu hijabi suka gane yanzu kan babu annabi Sulaimana an an din nan muhaffafatun abin sauƙaƙawa ce ai annahum ka ce su laukanu ya alamuna lagaiba ai da sun san abin da ke ɓoye malabi su fil azabil muhini wallahi da ba su zauna cikin waccan wahala ta walakanci ba wa minhu yana daga cikin ma gaba anhum abin da ya buye daga barin sun mautu sulaimana na mutuwa annabi sulaimana ayala amal shaqi da ba su tsaya suna aikin wahala ba lahum gare su lizan nihim hayatahu wai suna ta wahala ne suna zaton ai layayye ne khilafa zannihim sabanin zatansu ilmul gaibi ga sanin abin da yake boye wa ulima kaunuhu sanatan an gane cewa ya shekara ɗaya da mutuwa bi hisabi ma aka lata wal oralatu saboda lissafin da aka yi na abin da ita garan nan ta ci na sanda min al'asa daga sandar shi ba da mautihi bayan ya tafi gidan rahama yawman yini guda wa lailatan da dare ɗaya masalan bisa ga misali da kada kana لقد lissabarin كان للسبع في مساكينهم آيات جنتان عن يميني وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لقد كان للسبع na'am lakar kana li saba'in ya zama ga saba'awa ya zo bi sarfi da sarafu wa adamihi ko ko rashin sarafu din kabilatun ita sabu'u din nan wata kabila ce summiyar an ambace ta aka ce mata saba'i bi ismi jaddin lahum sunan wani kaka ne nasu min al'arabi a cikin larabawa fi masaki ne a cikin wurin zaman su bil yaman can yaman ayatun wannan aya ce dalatun mai shiryawa ala qudratin Allah ta'ala bisa ga ikon Allah madaukakin sarki jannatani suna da gonakai biyu badalin wannan musanya ne an yaminin wajen dama wa shimalin da wajen hagu ay an yamini wadihim wajen daman kwazazzaban nan nasu wa shimalihi da kuma hagon wannan shi kwazazzaba wakila aka ce lawan gare su kulu ku ci min rizqi rabbikum daga arzikin ubangijinku washkuru lahu kuma ku gode ma ubangijinku alama razaqakum ga abin da ya azurta ku da shi minan ni'mata na ni'ima fi arli sabai a cikin kasar sabai baladatun ita sabuhu wannan wani gari ne ɗaya batun wanda yake mai daɗin kanshi laysa fi hasibawun ita kasar sabu'i din nan babu kasar gishiri watan ba gishiri a garin wala ba'ulatun ba su da sauro wala zubabatun ba su da kuda wala burbusun ba su da kudin cizo wala aqrabun ba su da kunama wala hayyatun ba su da mashijiya waya murru lagaribu fiha ba kona wucewa cikin kasar sabu wa fi siyabihi qamalun in akwai kwarkwata jikinsu ta rabbakon fayan mutu take sai kwarkwatar ta mutu liɗi bi hawa ha saboda dadin iskan da ke cikin ƙasar sabo wallahu rabbun Allah shine ubangiji gafuru mai yawan gafar fa aralu فأردوا فأرسلنا عليهم سيل العليم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي كل خمد وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجزي إلا الكفور
fa'aralu duk da wannan ni'ima da Allah ya musu sai suka kau da kansu an shukurihi daga barin gode ma Allah wa kafaru suka butulce ma Allah fa arsalna alaihim sai muka aiko musu da sayalal arami ruwa mai zuba daga tudu jam'u arimatin jam'i ne na tudu wa huwa ma yamsuku ma'a shine abin da ke rike ruwa min bina'in daga gini wa gairihi da wani gini ila waqti hajatihi zai rike ruwan har sai lokacin da aka buƙaci ruwan ay sai lawadihim shine zuban nan na kwazazzaban su alama masuka wanda yake abin rikewa jama'a zikir da abin da muka ambata fa azaraka jannatayhim sai ruwan nan ya nutsar da gonakinsu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa baddalnahum sai muka musanya musu da jannatayhim da gonakin nan nasu jannatayni sai muka ba su gonaki biyu zawatai ukulin ma'abuta abinci tasniyatu zawatin wannan tasniya ne na zawatin mufradun wanda yake abin kadaitawa alal asali ga asalin karatu ay ukulin abinci yawon in wanda yake mai daci murrin mai daci bashin wanda yake mai makaryawa bi ilafatu ukulin da raba wannan naci bi ma'ana ma ukulin yazo da ma'ana abinci wa tarkiha ko ko abatta wai wa dafa alai ana yin adafi gare shi wa akin da kuma wani magariya ayawa shay'in da wani abu min sirrin qalilin daga magariya yakan zalika tabdilu kaga wannan musanyawa jazainahu mun yi masa sakayya ne bi ma kafaru da abin da suka yi na butulci ai bi kufrihim saboda kafircin su wa hal yujaza ai bai zama ana saka masa da komai ba illal kafur sai dai butulcin da suka yi ya zo bil ya'i wa nuni ma a kasar zai wa nasabil kafuru da nasabtan nan na kafuru ai ma yana kashu abinda ake bincike illa huwa sai dai shiya wa ja'alna bainahum وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى زاهرة وقدرنا فيها سير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين
wajalina bainahum mun sanya tsakanin su baina saba'in tsakanin sab'a wannan wahum bil yaman su suna kasar yaman ne wa bainal qura da kuma tsakanin alqarya allati barakna wannan da muka zuba albarka fiha a cikin ta bil ma'i da samun ruwa wa shajar da itaciya wa hiya qura shami sune alqaryan nan ta kasar sham allati yasiruna ilaiha wadda suke zuwa kasar sham din nan litijarati don fatauci Quran alƙarya ce zahiratan wadda take tsakar sarari mutawasilatan wadda take mai isarwa min al-Yamani daga ƙasar Yaman ila Sham zuwa ƙasar Sham wa qaddarna fi hasaira mun kaddara musu tafiya zuwa cikin ta bi haisu qiluna bigen da suke baccin rana fi wahidatin a cikin yini ga gari guda waye bi tuna kuma su je can su yi kwanan dare fi ubara a cikin ɗayan garin lanti ha'i safarihim har zuwa ƙarshen tafiyarsu wala ya ta juna ba su buƙatuwa fiye a cikin shi ila hamal zadin cewa waya a ɗauki wani guziri wa ma'in ko kuwa ɗauki ruwa ai wa ƙulina sai muka ce siru ku tafi fiha a cikin wannan garuruwa layaliya a darairai wa ayyaman da kwanuka aminina kuna cikin aminci la ta hafuna ba ku jin tsoron komi fillaila a wajen tafiyar nan ta dare wala fin nahari ko tafiyar rana faqalu فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وم- ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور faqalu sai suka ce rabbana ya ubangijin mu ba it ka nisanta wa fi qira'atin a wani karatu aka ce ba it bayana asfarina tsakanin tafiye-tafiyen mu ila sham zuwa sham ij'alaha Allah ka sanya tafiyan nan ta zama mufawiza wasu fagaigai ne liya ta dawalu don ta tafiyar ta tsawaita alal fuqara ga waɗanda suke mabukata bi rukubiyar rawahili su hau kan abin hawa wa hamlin zadi su ɗauki guziri wal ma'i kuma su ɗauki ruwa fa badirun ni'imata sai suka yi girman kai da wannan ni'ima da Allah ya matu Allah ya masu wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunansu bil kufri saboda sun butulce ma ni'iman nan da Allah ya masu wajalanahum sai muka sanya su a hadisa zantuttuka ne liman ba da ga waɗanda za su zo bayan su fi zalika a cikin wannan abu da sun kai wa mazaqanahum mun rarrabe su kullamu mazakin dukkan rarrabewa ai faraqanahum mun rarrabe su fil biladi a cikin garuruwa kullu tafariqi dukkan rarrabewa inna fi zalikal mazkuri a cikin wannan abin ambato la ayatin akwai ayoyi ibaran akwai abin lura da kulli sabbarin ga dukkan mai hankuri Allah ma'asi gabarin saba ma Allah shakuren wanda yake mai godiya alan ni'ami bisa ga ni'imomin Allah wala qad ولقد sadaka صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم wala karin saddaka alaihim iblis zunun zannahu hakika iblis ya gazganta musu zato nai ya zo bi tafifi wa tashdidi alaihim gare su ayal kuffari sune kafirai minhum sab'u akwai sab'u a cikin waɗanda suka yi butulcin sun bi wannan zato na iblis annahum cewa su bi igiwa igi saboda halakar washi yattabi'unahu suna bin shi fattabahu sai suka bi shi fasaddaka sai suka gasganta shi ya zo bi tafifi da yin tafifi fi zannihi a cikin zo- zato ne aw saddaka ko ku ka ce saddaka ya zo bi tashdidi da yin shadda a ce saddaka zannuhu sun gasganta zaton shi ai wajadahu sadiqan sun samu wannan zato gaskiya ne illa bi ma'ana lakin sani fariƙan wata jama'a min al-mu'minina daga mu'minai su basu bi shi ba ya zo lil bayani domin bayani ay wa hum wal mu'minuna su ne muminai lam ya tabi uhu waɗanda ba su bi iblis ba وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وما كان له عليهم من سلطان أي باية دوان كارفي أكانسو أي تسليد شيني كارفي من نادى قريمو illa lina alama sai domin mai sani ilma zuhurin sani wanda yake saka sarari man yi uminu wane ne ke ba da gaskiya bil ahirati da ranar karshe min man huwa min hafi shakkin ga wanda ya zama shi kuma yana kokwanto game da sha'anin lahira fa nujazi kullan sai mu saka mu kowanne minhuma daga cikin su wa rabbuka kaga ubangijin ka dai hafizun mai tsarewa ne raqibun mai tsarewa ne ala kulli shay'in bisa ga dukkan komi qul قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير
قل يا محمد يا رسول الله كفدا لكفار مكة كافران مكة ودعوا الذين زعمتم فكرا ودنن da kuke riyawa ai za'amtumuhum alihatan waɗanda kuke faɗin su ne allolinku min dunillahi ba Allah ba ai gairihi wani Allah ku kira su yau li yanfa'ukum don su yi muku amfani bi za'amikum da irin maganganun da kuke riyawa qala ta'ala sai Allah ya ce fihi ma cikin su la yamlikuna ba su mallaka misqala wazan zarratin daidai da ƙwayar zarra min khairin na alkhairi aw sharrin ko kishi alheri ba su mallaka komai fi samawati a cikin samai wala fil ardi ko bayan ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin ko ba su da wani abokin tarayya a cikin su na cewa da shi da wasu sun kai samai ko ƙasai shirkatin babu tarayya wa ma lahu ta'ala minhum min zahirin ko babu wani taimako daga cikin su daga Allah madaukaki min al-alihati daga allolin nan nasu mu'inin ba wanda zai ce shi ya taimaki Allah aka yi sammai da kasai da sauran abubuwa wala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa man azina lahu hatta idza fuza'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir
wala tanfa'u shafa'atu kuma ceto ba ta amfani inda hu ta'ala nan ga Allah madaukakin sarki raddun wannan mai da zance ne liqawlihim da fadan nan tasu da suke cewa inna alihatahum tashfa'u indahu wai allolin su za su cece su gaba ga Allah illa man azna a ceto ba ta amfani sai wanda Allah ya yi ma izini ya zo bi fatahi ramzati da ya ma alhamzan nan fata a ce azina walan mi ha ko a ce ozena lahu gare shi fi ha a cikin yin ceton nan hatta iza fazza'a an qulubihim ha ayaya wannan firgita daga zukatansu ya zo bil bina'i lil fa'il wal maf'uli ay kashafa an halafaz'a ayaya wannan firgicin daga zukatansu bil bil izni da yin izini fiha a cikin ta qalu sai sukan ce qala ba'luhum li ba'lin sashe na gaya ma sashe istibshara dan yin bishara ga junansu ma za qala rabbukum fiha wai ni ubangijin ku yau ya faɗi akan maganganun da muke yi qalu sai su ce alqawl alhaqa Allah ya faɗi gaskiya ai kada azina ya yi izini fiha a cikin ta wa huwa alali Allah shine madaukaki fauka halqihi bil bishan halittar shi bil qahari da yanin jayi alkabir Allah shine mai girma al'azim shine mai girma
karanta hasabun Allah wa ni'mal wakil sha ayatul kursi kafa ɗaya ɗaya tarin saurukan zamanin wani farisa